Allah taimake mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أبلل خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
وغلينا من hukumta. wato mun aika ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila muka ce musu muka ce musu ila bani isra'ila su ne a cikin littafi muka ce musu latufsu dunna za ku yi barna a ƙasar sham za ku sabi Allah mara ta yin so biyu wadda ta'aluna za ku ɗaukaka uluwan da waka kabiran mai girma za ku girman kai tabguna banyan azima za ku yi girman kai girman kai kuma babba za ku yi zalunci zalunci babba haka Allah ya sanar musu تمانين فإذا جاء وعد أوليهما بأسنا عليكم عقابا لنا أولي بأس شديد شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا to za ku yi sabo sabo kashi biyu wai za ja wadu ulahuma idan alkawarin ɗayansu yanzu na farkon kuka yi sabon to mu ma ba za mu farko ba su na za mu aiko alaikun kanku ibadan lana wasu bayinmu uli ba su masu tsananin yaƙi shadidi mai tsanani su ne mutane masu yaƙi a sabukun watan filharbi walbashi masu ƙarfi cikin yaƙi da kuma damki su ne suwa su ne mutanen babila wato mutanen babila daga ƙasan kan'ani za su zo za su yaƙi ku su ko mutanen babila nan kafirai ne amma za su zo su yaƙi ku kuma kun ce kun san Allah amma in kun zabi Allah to dama haka Allah ke yi annabi ta ce ya Allah idan wanda ya sa ka ya same ka mai za ka masa yake don sa wanda bai sanni ba mai cuce shi saboda haka abubuwan da ake yanzu in kana jin kai ka san Allah ne to kuna haduwa ku sami Allah to amma Allah kuma zai turo wasu wanda ba san Allah ba su cuce su masu taurin zuciya fajasu su neme ku tilajiya tsakiyar gida za su yake ku daga jeji su zo gari su yake ku har cikin gidajen ku in kun saba ma Allah kuma mun ce musulai za ku sabu wakana ya zama wadan alkawari ne na Allah haka yake yi in wanda ya san shi ya sabe shi wanda ya san shi bai masa azaba mabuda abun aikatawa wakana ya musa sun kuma bannan na farko suka kashe annabi zakariya kwabas Allah sai ya aika musu jaluta da rundunansa bakatulu suka yi kisa wasa bu suka kama su suka kama yayansu da matayensu wa harabu baitul muqaddis suka rusa dakin kafa dakin baitul muqaddis wato yanda sha'anin yake wanda aka na farkon shi ne buktu nasar ana ce masa buktu nasara ya tsawon mulki ainu shekararsa ɗari bakwai yana mulki yana mulki allah ba shi lafiya yana ta mulki to shi ne aka rufu aiko shi ya zo ya musu azaba ya rusa ɗakin baitul muqaddis ɗin da suke ji suna suna suna da shi Mhm. to mene ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وأحسن نفيرا sun mararnakum sannan muka mayar da alkarar ɗauki lagun gare ku wato muka ba sake ba ku daula bayan wannan allah zo ba su daula alaihim kansu shekara ɗari biƙallin jaluta wa amdan naku muka kare ku biyamuwarin da dukiyoyi wa baninai da yaya wajalnakum muka sanya ku aksar mafi yawan nafirin jama'a masu yawan dangi sannan muka ce muku to kun yi wannan an saka muku an kuma wayar muku da daulanku amma kuma muka ce mu je ina son ku إذا أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تتبيرا muka ce musu kun gani wannan dukiya da yaya da muka ba ku da dangi to ni'ima ne amma yin asantu in kun yi kirki asantu da amsu kun yi kirki ma kanku li'anna sawabahu la don ladan sa da makan ne amma kuma wai na sata in kun sake sabawa kuka munana kuka yi banna falaha makanku ne za ku zan sake muku saka mun kuma za a sake amma sai zaga a wajen ashirta in alkawarin sabo na biyu ya zo kuka saba to idan ya zo ba azna sai mu aiko wasu kuma gunguliyar su wujo sun su ɓada fuskanku wato don su bakanta muku ciki su kashe ku su daure ku ku yi bakin ciki sosai wato har bakin cikin ya bayyana a fuskanku Mhm, muje. Wani- wani yanurin masjida domin su shiga masallacin baitul muqaddis su kuma rusa shi kama da halu kamar yadda suka shige shi awwala matin farkon sabo kun ga abin da ake yi waliyutabbiru don su halakar da su su halakar da ma duk abin da suka dauki kansa ko mutum ko gida ko dabba su halakar da shi tadbiran halaka shi kenan sai kuma suka sake banna na biyu shi ne ce bikalli ya haya fa ba sa laimu sai aka aika musu buktu nasara amma wanda aka aika shi ne khadusu shi ne shi ne sarkin su buktu nasara faka talamin ya kashe cikinsu ulufan dubbai wasa ba zuriyatin ya kama zuriyarsu da yayansu da matansu wa haraba baitul maqdis ya kai rusa dokin kaba a ɗakin baitul muqaddis wa kunna bil kitab muka ce kuma a cikin lakin wato falasilu ilai in kun kyauta kun kyauta ma kanku kyautatawan ba dai samu Allah ba don ya koru ga Allah wani abu yana same shi na daga baransa ko umfani ko sutarwa to bai dace ga mutum ba an yabta hira ya yi fariya bidati don yana bin Allah ya yi fariya da ka sai kankan dai ake bal ya madda ta aikata bin Allah wa huwa rajin kabula yana tamanin Allah karbi bautan gare su don alama ne akan dawwaman arziki da mai shi aikin wa naumin al-naimi shi yana da cikin wanda Allah zai ba su aljanna saboda haka in kai aiki ma Allah ka gode ma Allah ba kai fariya da ba don Allah ya ce ku bayina ba za ku isa cuta mana balle ku cutar da ni ba za ku isa kuma umfani na balle ku umfani da ni ayyukan ku naku ne ina kirdige ta gare ku zan nan san saka muku da ita wanda ya ga alheri to ya gode ma Allah wanda ya samu wani alheri to kada ya zargi kowa sai kansa shi ne ya yi to saboda haka Allah ba umfani yake da bautan ba wanda yake zaton haka to ya ka fita in kana son ibadanka yana umfanin Allah ka ka fita ibadanka kana yi ma Allah ne in ka ga Allah sake maka gabobinka kana bauta masa to ka gode masa Allah mun gode a sai babu ya rabbukun ubangijinku Allah in kun bi shi an yi hawa kun ya tausaya muku babu ya in kun bi Allah ya tausaya muku kuma wasanitu in tutu to in kun tuba sai Allah ya tausaya muku amma wa in utu in kun koma kuka saba ma Allah Allah ta unna sai mu mu kuma mu kuma in kun koma kuka sabo mu ma za mu koma mu saka muku da abin da kuka yi wa gadadu sun kuma sa koma kaji banu isra'ila بتكذيب محمد لقرية النبي محمد فسلد عليهم أكدوا أشياء كنسوا قال لي قرى إذا تفن لي نبي لي da kashe bani kuraiza da aka kori bani na rizu daga madina wadal bizu ya ta suka musu gandu kuma wajen na jahannama sai mu sanya wutan jahannama likefiri da kafirai hasirar taburwa kamar shimfiɗansu ke nan wutan jihannama Allah kiyaye ta gane ko to Allah wato wanda ya ka musu shi ne khardushu yadda kisan take Allah ta baraka wata ala kamar yadda muhammadu isra'il kula zai ce su banu isra'ila fi su akwai suna fara munanan abu da zunubai ya zama a cinsu allah kuma yana gafata musu to shi kenan nan sai ya saka musu da alheri ya zama farkon dama da ya ce za ku sabi Allah su biyu to sabon Allah na farko wanda suka yi sai Allah ya aika musu suna da Allah ya aika annabi a cikinsu wanda ake ce masa sha'aya dan umli alaihi salam annabi sha'ayawu an aikacin gaban aikan annabi zakariya aka turo shi da ya haya to a cikin ƙarshen muddansa sai kuma akwai sarki wato yadda da sha'ani yake annabi daban sarki daban annabi shi ne yake nasiha ma sarki to shi ke nan sai annabi ya sha yawo ya ce musu jama'anka sun so mu saba ma Allah shi wannan sarkin wannan sarkin kuma ana ce masa siddiqatu a zamaninsa sai mutane suka girma masa abo to amma shi sarkin mai kirki ne sai Allah ya aika masa wani ana ce masa hanhariba sanhariba sarki ne daga kasan babila ya zo da tuta tuta dubu ɗari shida sai ya sauka kusa da baitul kudus zai yaƙi musulmi lokacin sarkin kuma bayi da lafiya sun siddiƙatu akwai kurji ne a kafansa ya mamaye kafan sai annabi shaya'u ya zo ya ce masa sarki kuma kai sarki na bani isra'ila sun hariba ya sauka a wannan gari zai kuma yaƙe mu sai annabin Allah ya ce masa to annabin Allah ko wahayi ya zo maka daga Allah cikin abin da ya faru ka ba mu labari sai ya ce a yanzu kan wahayi bai zo ba suna cikin haka sai ga wahayi ya zo daga Allah aka ce ma annabi shayawu ka je gun sarki in ji Allah ka ce masa sarkin bane isra'ila shi ne ranar siddiqatu ka umarne shi ya yi wasiya ya yi wasiya ma dukkan jama'ansa ya wasiya ma ƙabilunsa don mulkinsa ya zo ƙarewa shi kenan ya nada wanda zai nada a cikin zuriyarsa don shi mulkinsa ya kare zai mutu sai ya gaya ma annabi shayawu ya zo ya gaya masa shi kenan to da ya haka shi bai abin nan ba sai ya yi ta kuka ya fuskanci allah yana sallah yana tuba yana tuba sai Allah tabaraka wata'ala kuma ya amsa addu'arsa sai wai wahayi ga annabi sha'ayahu ka ce mashi sarki siddiqatu ubangijinsa ya amsa masa ya ji tausayinsa ya ƙara masa ajalinsa har sai kowa goma sha biyar kaga an kai roƙi Allah da gaske shi kenan ya kuma tsirar da shi daga makiyinsa sanhariba din nan sai annabi ya yawo ya gaya masa sai bakin ciki ya yanke gare su ya faɗi ya suje da ya gode ma Allah ya gangar da kai ga Allah lokacin da ya daga kansa sai Allah ya aika ma annabi shayawu ka ce masarki ya kawo ruwan ɓaure ya sa a ciwon sannan zai warke sai kawo ruwan ɓaure sai sa a ciwonsa sai sarki ya warke sai sarkin ya ce ma annabi sha'awu ka ce ka roƙi ubangijinka ya sanya mana alama da abin da zai yi da wa'annan makiyana mu ga su a sun sauka gare mu shi kenan shi kenan ka gaya masa ya sanya mun alama musan abin da za da makiyanmu Allah ta'ala sai ya gaya mu annabi sha'ayawu su wayannan mutane da su ko dubu ɗari shida nan duk za su wari gari duk za su mutu sai mutum biyar kadai su ne za su tsira da gari ya waye sai aka samu mutane duk su mutu kamar yadda aka fara to sai shi sarki siddiqatu ya ta nemi sarki sanharibu a cikinsu to bai same shi ba shi yana cikin mutum biyar ɗin da Allah bai kashe su ba sai ya ce a je a nemo shi a bi shi aka nemo shi aka kamo shi da shi da mutum biyar ɗin da suke tare da shi amma a cikinsu akwai buktun nasara to shi kenan buktun nasara ɗin nan wai ɗan gunki yake ga masa shi yana kankani sai aka zo aka same shi a ɗakin gunki ba a san ubansa ba shi ne ake ce masa buksun nasara don gunki to mutum biyan ɗin nan da suka zira da sarki da buksun nasara yana samari suka sanya su a cikin a cikin ɗauri na ƙarafu sai sarki siddiqatu ya gaya masan hariba yaya ka ga aikin da ubangiji aikin ubangiji mu da ku da mu da ku duk ba mu sani ba Allah ga abin da ya muku sai san hariba ya ce eh labari ya zo mini dama ubangijinku da taimakonku da yake yi an ga mun da tun ban fito daga gari na ba ni dai na tubi ne saboda haka taurin kai na ne ya faɗa ni a cikin wannan tsaya da rashin hankali na sai sarki sai shi sarki siddiqatu ya gaya ma hasan haribu ya ce ubangijinmu bai barka ba sai don don yi girmama sai dai don wulakanci da zai same ku zai same ka ya jefa ka ne a hannunmu da kai da mutanenku don ku ƙara wahala da tiyata a duniya da kuma azaba a lahira don ku bai mutanen da suke bayan ku labari da abin da ku gani da kanku saboda haka ne ubangijinmu ya muku haka sannan shi sarki siddiqatu ya tsawaita azaba kan sarki sanharibu shikenan sanharibu ya ce kai ni wannan azaba da ma ka kashe ni da ya fi mini ya fi wannan to sai Allah ta baraka ta'ala sai ya aika ga annabi shayawu ya ce ka ce ma sarki sadiqatu ya saki sanharibu kaji kuma don zai koma ya koma cikin jama'a sauran mutanen garinsa ya ba su labari abin da ya gani shi ke da sai ya sake shi da mutum biyar hudu kenan har suka tafi babila suka ba su labarin abin da su gani sai mutanensa suka ce ai mun hana ka kaki ne wayannan al'umma ne wani ba zai iya da su wanda ubangijinsu yana da to sha nisan haribu kenan ya zama tarifan libani isra'ila sannan allah ya yi san bani isra'ila sharrinsu don tunarwa da lura sannan san haribu ya koma kasansa ya shekara bakwai sai ya mutu sai kuma daga baya sai aka nada buktun nasara shi waɗanda aka sami shi gungin nan akwai to shi kenan sai ya yi aiki da sarkinsa yana nisan dambane isra'ila shi kuma da ya mutu sai suka yi kwaɗayi akan mulki kowa wai zai yi mulki shi sarki su dikatu bayan shekara sha biyar ko to shi ne mutu sai mutanen bani isra'ila cikin son mulki suka yi ta kashe-kashe abinda Allah ya hana su shayawu yana hana su ai ba su yadda ba Allah ya wahayi ga shi annabin su shayawu tashi ka yi wazi ka musu wazi to shi kenan sai ya tashi Allah ya saki harshensa yana musu wani ya ce samaniya ki ji ke ƙasa ki yi shiru Allah yana nufin ya hukunta wani al'amari a bani Isra'ila wanda suka saba ma ubangijinsu to ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai suka tashi za su kashe shi annabi kaji mutane ba suka tashi za su kashe shi to da za su ta kashe shi sai ya fita cikinsu yana tafiya suna bin su sai itace sai ta tsage sai ya shiga sai ba su gan shi ba to shi kenan sai suka komo kan da girman kansu to shi kenan sun tsokane Allah na biyu da suka yi haka sai Allah ya sa musu sarki a kansu shine nashi aka binu ahwas bayan sidiqatu annan kuma annabi su sha'ayau mun ce itace ta hajje shi ba su ya mutu sai Allah ya ko musu annabi armiyau yana annabi sannan suka girma su masu sabon Allah suka hau sabon Allah to shi ne Allah da ikonsa sai ya karfafa mutanen babila za su ɗauki fansa sai suka zo da sarkinsu buktu nasara wanda da aka kama shi nan to ya lokaci kuma su a can shi ne sarki sai suka zo cikinsu to shi ne suka zo suka rusa baitul muqaddis suka kashe mutane suka yi dai abin da suka yi to mu je إن هذا القرآن كسمونا القرآن يهدي للتي أقوم يناشي يد متاني بهنيا من كتيرا نقودي آدل وأصوب hanya mafi adalci hanya mafi daidaita abinda alkur'ani yake shirar da mutane in mutum ya yi kur'ani abinda zai samu kenan allazi unzila ala muhammad wanda aka saukar da shi kan annabi muhammad shirarwa yake yi wanda ya riko da shi naja ya tsira wanda ya kauce ma alkur'ani ya halaka ya halakar da kansa a hadisi annabi da zai bar duniya ya ce inni tarikum fikum sakadai ne ma in tamassaktum bihi ma lam tarillu abadan kitabullahi wa idrasi annabi ya ce ni zan tafi a duniya zan bar muku abu biyu mutuwan kuna rike da su ba za ku halaka ba ba za ku halaka ba shine alkur'ani da mutanen gidana su ne ake ce musu sharifai ahlul baiti har yau har gobe suna nan to wanda ya riko da kiyaye darajar su ba zai halaka ba to kaga mu yanzu Allah ya aiko a cikin mutanenmu akwai wanda suke zagin sharifai har suna ce wai ƙarya ne suke yi to annabi kuma ya ce zai bar mana su da alkurani in mun rike su ba za mu halaka ba idan ko mun rike su to shi kenan saboda haka alkur'ani wanda ya kiyaye darajarsa ko da bai iya karantawa amma ya kiyaye darajarsa ya bi umarninsa bi hannunsa zai tsira kuma ko da mutum mai karantawa ne in ya zamana mai karantawa ne ya zamana ya saba malkurani to ba zai tsira ba wa bashirul mu'minin kana yayin albishir alqur'ani yana albishir mu'minai anna allazina wanda ya'maluna salihati suke aikin kirki anna lahum ajran kabira suna da lada babba Allah ka ba mu babban lada wanda suka yi Qur'ani suna babban lada wanda suka wulakanta Qur'ani kuma suna halakar da kansu Allah kiyaye mu وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما wa'annan lazina ka san waɗanda kuma la yuminu billahi ba su imani da lahira a kan namun tana da azaban alima azaba mai razani da mu gare su muliman huwa naru shine wuta wanda su bai su imani da qur'ani ba to abinda za su je su game da shine wuta Mhm.
ويدعو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير مم.
وكان الإنسان عجولا to yana faɗan halin mutum kuma wayar lisan mutum yana yin addu'a bi shari da shari makansa da iyalansa in ya kuntata sai ka ji yana ce gwamma masu halaka ko ya ce gwamma shi ma ya halaka mutum ya kai addu'an haka kansa wai shi ranta ya ɓaci du'a wuzar kamar yadda yake addu'a alheri makansa to hakan yi addu'a mashar- kansa- masharri ma kansa mutum shi kansa sharrinsa yana binsa ka duwahi lau kamar yadda yake addu'an alheri ma kansa haka yakan yi addu'a ma- ma kansa ma- ma- kuma da iyalansa ya ce da ka mutu ka hu da ma na fi son haka irinsu irinsu wa kada lisanu ka ga mutum jinsin mutum a julan mai gaggawa ne Eh, bidduwa da addu'a la nafsi kan kansa mutum me- me- yana eh, yana da gaggawar addu'a ma kansa ma'ana annal isa mutum idza saba wal gamu in ba ta ya same shi yaluli la nafsi yakan yi addu'a ma kansa da iyalansa bishar ya ce kuma ma shari ya same su kamar yadda ya kan addu'ar da alheri in kama rumasa in hankalinsa yana shimfide ya yadda to zai roƙi allah makansu da alheri To ka- karan da yau. allah kuma ya ce wa lau ajibin nasa lahu lin nasi sharar sijalahum bil khair lakuri ajaluhum da a ce Allah zai gaggautawa mutane yadda suke gaggautawa ya gaggauta musu shari yadda suke roƙo ai da Allah ya gama ajalinsu amma za ka ce da ma kaza ya same ni da ya fi amma babu ruwan Allah ba zai ba same kan ba inna la Allah yuji- yustajibu du'a ya kama asa addu'a bil khair da alheri wa la yastajibu du'a bi shari amma kai addu kai addu'a makanka ko mai iyalan ko ma wani Allah ba zai amsa ba wajen laila جعلنا الليل والنهار آيتين فقرأنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبلغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
shi ne yake ya dace ga mutum ya yi nitsu ya yi ƙahakuri cikin al'amura ya fawwala sha'aninsa duk ma'alla domin ya samu hutu a duniya da arziki a lahira kada ya gaggawa cikin al'amura ya yi shi ne gunda zai saurin a- addu'a cewa Allah ya saka masa daga wanda ya zalunce shi ko ya addu'a alama sa ile kan yi addu'a ko ya addu'a ma wanda ya muna masa bal wajibu wajibin mutum shine ka fawwala sha'aninka ma Allah ai du'a'u lizalimi ko kuma ka yi addu'a ma zalimi wanda ya cuce ka bane da ka ce Allah ya shirar da shi wata bi ka ce Allah ya kasarta da shi alheri ga alheri amma kada ka ro- masa roƙon shari kada ka yi haka wajen laila wa nahara mun sanya dare da rana ayatai na ayoyi biyu ne alamomi biyu ne na ikon Allah dare da rana da Allah ta yi na alaƙudarta su biyu na suna nuna ikon Allah kuma haula sai muka shafi ayatul laili ayan dare yawa muka shafi ayan dare wato da masna muka shafi haskanta litaskunu fi don ku nizu cikinsa sai muka shimfida inuwa a duniya don ku nizu lokacin inda ya yi ko mutum baya da gata dole ya huta don wani ma yake gadi ka an zai bacci shi ba ko in ya bacci dole ya huta wajen na ta na mun sanya ayon ini kuma mun saratun tana gani da rana kuma ana gani a hangi abu daga nesa a gane shi to wannan hasken ana ce masa dau to saboda haka Allah haka yi mana ka ka shi kenan to shi kenan abin da ya sa muka sa ayan dare da duhu muka sa ayan rana da haske ya tattabu don ku nemi fablan min rabikun arziki ne daga ubangijinku ku tashi ku je ku noma ku yi kasuwanci ku yi tafi-tafi mun yi haka ne domin me domin ku samu arzikin Allah wani ta'ala mu don ku san ku muta da ranar nan ku san adadin sini na wasu sami adadin kirgen shekaru da kuma lissafin lokaci wata da rana wata sun sha biyu shekara yi kuma idan in shekari kaga an san gidayen shekara wa kulle shayin kowane abu da ake bukata gare shi fasallahu mun rabe shi tafsilar rabewa da shi rana da watan da ne aka san ajalu biyu ne sharfin da kuka kaci bashi zuwa wata guda in ana dare ana rana sai ka wata ya kare da shi ne muka san lokacin sallah azahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi nisha ta yi safiya ta yi walhaji da kuma shi watan ne muka san lokacin aikin hajji ya yi da ta zama kamar rana ba kullum ba za a gane ba to aka san lokacin aikin hajji ya yi wasau mai aka san azumi an san watanni goma sha ɗaya sun wuce to gane sha biyu sai a yi azumi aka san zakka an san dukiya ya shekara hannun mutum ya fi da haƙin Allah wagar zarika da ko wani wannan daga sha'anin duniyanku da lahiranku da haka muka yi domin ku gane alhamdulillah
وكل إنسان ألزمناه دائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا وكل إنسان كو المتون azzamna mun lazumtar masa da'ilahu camfinsa aikinsa fi wunuki a wuyansa ya keɓance wannan da ambato domin da zan tafi a cikin wuya in an ci abu ya magana ka auya ba ya fi ya fi cancantan lazimtanka mujahidu ya ce babu ɗan da za a bi shi sai an sanya a wuyansa akwai takarda a rubuce a wannan fasarar ko shi dan nan shaƙi ne dan wuta kenan ko kuma sa'idi ne dan aljanna ko ya gaci wuya mun da muna gani ba komai ko to akwai takaddan da Allah ya dan farana wanda ake sanin dan wuta da dan aljanna wani wuri da za mu fitar masa kitaban takardar kawo da zai gamu da shi yau mai kiyamata don tashin kiyama mansuran abin bazarwa a wannan fasaran ayan abin da fara kenan alhassan ya ce an shimfida maka takarda wanda an ka wakiltar da mala'iku biyu suna tare da kai ɗaya na ta hagu ɗan ta dama wanda yake ta damanka yana kiyaye ka yana kiyaye ayyukanka na alheri wanda kuma yake haguninka yana kiyaye munanan aiki da kai idan ka mutu sai a naɗa wannan takardan a sanya ta gare ka a kabarinka har ka fito daga kabarinka ran tashi kiyamar takarda to wannan kenan fasahar da muka yi kwanan baya shi ne muka ce kullum sani kowane mutum lokacin da mutum ya mutu shi ne akwai wani mala'ika mai suna wane rumana shi dai so ma zuwa zai ce maka shi ba duka ba zagi in ya zo sai ta da mutum da ya mutu ya ce ya ce sai mutum ya rubuta duk abin da ya sani tun daga farkon balagarsa har lokacin da ya mutu sannan mutum zai ce masa ai bayan da alkalami bayan da tawada da bayan da sanda ya ce alkalaminka shine yazanka za ka yi rubutu yau tawadanka kuma shine yawon bakinka tagaddanka kuma shine likafaninka to sai yagi likafani sai bai mutum sai ya ci da shi sai mutumin ya yi ta rubuta abin da ya yi tun da ya balaga har ranar da ya mutu to shi kenan in tagaddan yana in aikinsa na alheri ne yana rubutawa tana haske in ya gama sai nade sai ɗaure masa auya ma shi kenan sai ta yi haske kabarin ma ya haske amma in aikinsa mai muni ne yana rubutawa tana da baki in ya gama sai ya kama shi ya ɗau makulai shi da takardar to shi kenan sai ya tafi to daga bayan ne na kiri da munkar suke zuwa sunansa rumanu يقرأ كتابك اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا sai a ce ka karanta littafinka ka karanta ka fi bina fuskar yau ma ne ka ba wannan takarda ya isa mai lissafi gare ka a yau abinda kai ne kai da kanka ka faɗa aka rubuta ta Allah taimake mu
من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها mani da ne
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
mani da ne wanda ya shiru fa inda ma ta di ya ta di ne shi ya shura ma kansa domin ya gani shiriyarsa na gare shi Allah ka samu shiru wa man dalla wanda ya bada kuma fa inna ma ka sani wa min yana bata ne alaika akanta domin zunubin batan na kansa واجبة وتري ميلكم عليكي ولا تزور بات ليس يزور الهجم أولادك وتدعو قوة على تزور دوكا با ولي دوكا على كيوني لا تعملوا نفس مؤمنة ليلي التي بات دوكا بات بات دوكا الهجم وتري كما متعني كما متعني dan adam kamar wani ya ce ka masa abu kaza alhaki a kansa to ƙarya yake alhakin yana kansa yana kanka saboda haka annabi to wanda ya sunna ta sunna mai muni to yana da alhakin da alhakin wanda ya aikata har tashin kiyama to saboda haka yanzu kamar mutum ne yana yana yana an tsare shi an ce a yi belinsa to wani zai zo daga fursuna ya belinsa wanda yake shi ma yana da laifi ba zai kusa da shi ba to saboda haka ne in ka aikin alheri ka yi makanka idan ka alhaki kuma ka jaba kanka wa makunna mu'azzabina mu ba mu zamo masu azaba mu wani ba don mu Allah ba zalunci ba mu azaba mu kowa illa hatta ila basar rusulan sai an aika manzo ya bayyana masa yi bayinu lahu ma ya ji balai ya bayyana masa abin da ya waje gare shi saboda haka dukkan inda mutum zai je gunda bai taɓa jin addini musulunci ba yonan yana cikin asabin fatarci ba za a tambaye shi ba amma an mutum ya ji addini gunda ke yi to in bai zuma to wannan an aika masa yanzu dukan mu nan an aika mana duniyan nan duka da mazan Allah saboda haka ƙur'ani ya bazu a duniya ga kuma masu karanta shi sun suka bazu Allah ke muke mu wai za a rana an mun nufi in ji Allah idan ya yi niyan an nuhulika mu halaka ta alkarya in ya yi niyan halaka alkarya ba alkarya ake halaka mutanen alkarya to a mana sai mu umarni murrafiya masu nemanta masu jin daɗi minhu mun imiya wanda aka musu nema to sa umarne su su ne ake ce musu manyan gari a kan harshen mala'iku to shi ke nan fafasa sai su yi fasikanci fiya cikin gari sai su rika umarni da shari to idan masu neman gari suka kafice ma Allah to garin ta kafice ma Allah sai azaban Allah sai sauka garin saboda haka Allah yau da zai kasa duniya mutane duk kashi uku ne kashi ɗaya sarakuna kashi ɗaya masu kuɗi kashi ɗaya malamai inda duk duniya ta kasu haka ne za su yi gungu to wayannan su ne mun imiya to in in garin Allah ya niyan halakar da ita sai umarni manyan garin su hadu ai ana ce musu ayyuhal malau ko yawa to shi kenan sai su rika sabo su riga umarni da mummuna aiki fa kalai alkalu sai fadi ya waje ba kanta na azaba wadan mana sai mu halaka ta tadmiran halaka Allah kiyaye mu halakna mu halaka ta bi laki aliyar da halakar da mutanenta wata ribi har mu rusar da ita haka Allah yake yi
وكم ديوا هلكنا مك هلكا من القرون نتاركو سارا شيني الأمة نسكي شكاية قريبا شكاية to da yawa bayan zuwa annabi nuhu Allah ya halaka alƙayu min ba da nuhu bayan annabi nuhu saboda haka bayan annabi nuhu ne dama zamanin annabi nu annabi adamu to shi ya zo shi abin da ya koya ma yayansa shi ne sana'o'i da noma da mai duk sana'an da ganin annabi adamu ya yi to duniya tana tafiya tana baki har aka zo zamanin annabi nuhu lokacin mutane ba san Allah ba to abinda aka yi Allah ya halakar da su to da yawa Allah ya halakar da tsarikun bayan annabi nuhu wa kafa bi rabbika ya yasu da ubangijin ka bi zuhuri baji da zuban bayansa khabiran masani basiran miluwa Allah ya san abinda bayansa suke yi abinda suke yi a boye da na zahiri Allah ya sani to tun daga zamanin annabi nuhu ai daga nan muke jin ana fadan an halakar da alƙara daga kan mutanensa su annabi nuhu su hud saboda daga su kansu amma kaga kawo annabi adam babu wanda aka halakar su domin ya annabi adam wanda sabon allah da ya bayyana shine na hasada don hasada ita ne aka so ma sabon allah da ta to shi kenan amma bayan kafirci ya bayyana sai daga annabi adamu zuwa annabi hudu nuhu man kana an gane wanda ya zamo yuridu yana nufi da aikin da yake yi al'ajilata duniya yana son a bashi a duniya to a janna lahu sai a gaggauta da tafiya cikin duniya ma na sha abinda muka so mu bashi ba za abinda Allah ya so zai baka ba zai kara maka ba kuma abin ya kare a duniya التأجيل له التأجيل له gaggautawan da yake so a masa a bashi duniya sai a bashi amma wanda aka so ai a daina liman nuridu za mu bai wanda yake so duniya allazi wanda na sha muke so mu bashi abinda muke so min siyatin siyatin din kamar yalwatan arziki ko daukakan duniya wafiyatin ko lafiya bai da rikunnu da wani wannan wal ma'ana la nuriduhu ala qadri la nazidu ba za mu kara masa ala qadri amma kalkan gurgudun abin da yake gare shi bal yuda za a bashi illa ma sabaka fi ilmi zuwa ga abin da ya riga na sanin Allah annahu dawo za a bashi shikenan to kuma aikinsa ya kare a nan duniya bayan neman wani a lahira Allah sauke fayan bagi ya dace idan za ka yi ibada alaikila su ka tsarkake Allah tsarkake Allah cikin ibada ka fuskanci Allah kawai Allah kake so yarda Allah kake so don mutum ya yi rabo da ladan duniya da lahira amma karka ce wai kai duniya kake so kawai in ya so zai baka abin da ya so baka amma ba su kara maka ba amma an karo ki Allah lahira sai ya baka lahiran da duniyan duka ba abin da ya cutar da Allah har ma ya kara maka akan abin da zai baka Allah ka ba mu ladanmu a lahira sun majalina da sannan mu sanya masa a lahira wanda yake son duniyan kawai mu sanya shi a jahannama cikin wutan jahannama ya sulaha ya babbaku a cikinta mazmunin yana abin zargi mazmuni yana abin kora daga rahaman Allah Allah kiyaye mu. Waman aradar lahira da wanda yake son lahira, yana aiki don lahira, yana neman yardan Allah da ihilasi a aikin nasa, wasu ala sannan ya aiki, ya mata aiki, sa irin aikin lahira wato aikin da ya dace a saka masa da lahira wa huwa mumin shi kuma mumini ne to fa ulaika wa irin wayannan kana sa'ihu mashkura aikin sa ya zama abin godiya gun Allah Allah zai karbi aikin sa a bashi lada kan aikin Allah ka mana haka wa huwa isharatu ila man yuma salatu wanda nuni ne daga wanda ya hada hali uku to shi dan aljanna ne yayi imani da Allah yayi aiki don Allah yayi aikin kirki to saboda haka ne shashin malamai suka ce wanda bayi babu abu uku gare shi to aikin da yayi ba zai amfane shi ba mutum in bai da imani tabbatacce bai da niyya na gaskiya bai da aiki mai katari to ba dai samu komai a lahira ba shi ne yake manara da lahirarsa saya ko ho muminin ko wula ka kada sa'ayi mashkura nuje kullum kowanne jama'a biyu da mai son duniya da mai son lahira numidu haula muna ƙara wayannan muna ba su abin da suke so in lahira kake so a baka Allah ka ba mu lahira in kai duniya ta dame ka in ya so ya baka wa haula da wayannan da wannan yan duniya da lahira duk muna ƙarin su min halayi daga kyautan rabbika ubangijinka Allah a ba su a duniya a ba su kuma a lahira kuma kana lawa bika kyautan ubangijinka bai zamo mazuran abin hana ba wani mutum a ce Allah ba zai ba shi kyautarsa babu shi komin sabonka zai baka komin biyayyanka zai baka iyakan kuma abin da ya kaddara maka saboda haka ko mutum yana sabon Allah in ya yanka masa sha'anin duniya da dama sai ba shi ba kuma bai yarda Allah ba in kuma mutum Allah yake so in ya so ya hutar da shi a lahira ya hutar da shi a duniya ya hutar da shi a lahira saboda haka mutum ya nemi lahira kada ya nemi duniya unzur ka duba mana kaifa yanda fadan labarahum ala ba'alin aka fifita shashin mutane akan shashi cikin arziki da daraja Allah yakan fifita wasu akan wasu yakan fifita wata ƙasa akan wata ƙasa to duk Allah yana yin haka cikin ikonsa wani Allah ba shi arziki mai wace da daraja to walayarzu kaga lahira khairun ta akbaru ya fi girman ppc ya fi girman darajoji a nan darajatu ne ba darakatu ba wa akbaru ya fi girman tablilan ppc wane yadda ka ga duniyar nan ka ji wani yana da biliyan kaza wani kuma wani kuma sulaiman yana gagarinsa yana kuma da ƙarfi da hankali to fayan majalita na ubiya ya dace a himmatu da lahira duna ban da duniya a himmatu da samun fifikon lahira banda na duniya Allah ce muke mu
لا تجعل مع الله إلها
la ta kada ka sanya ilahan ahara wani allah daban ma Allah tare da Allah karka yadda wannan na karantar da mu tauhidi karka yadda ka hada Allah da wani Allah idan ka yi haka me zai same ka ya ce fata kula sai ka zauna mazmuman abin zargi a gun masu hankali mazulan tababbe a lahira baka da mataimaki
وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يقربن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
to wakalin rabbuka ubangijinka ya hukumta ya ce Allah ta abudu kai ku yadda ku yi bauta illa iya amsar gare shi wannan hukuncin Allah ne kada ku yadda ku bauta ma wani sai Allah a cikin wannan ayar Allah ya- ya ambaci hukunci har 25 daga jumlan abin da ya dora wa mutane amma sai ya soma da asalinsa shi ne hukuncin yake bauta ma Allah wata da mai tauhidi ya soma da tauhidi wanda wal ayat da muka karanta la tasalma la ilaha illa wata kuda mazmumu mazhuna kada ka bauta ma Allah ai kada ka bauta ta hada Allah da wani ubangiji daban kaga sai ka zauna abin zargi tabibbe to ya ya kuwa ta ya cika can ma za ce la tasalma la kada ka sanya ma Allah ilahan ubangiji ya har daban fatul kafin jahannama sai a jefa ka jahannama maluman malhura abun zargi abun kora da shi ne isharar da annahu ya sulmu kan al'amari dai shi ne ɗayanta Allah shi ne tushen al'amari waninsa duk daga hukunci ya ginu a kansa ne walamma haƙƙul walidaini yayin da haƙƙin iyaye ya zama haƙƙan hukuki ya fi haƙoƙi ƙarfi bayan haƙƙin Allah to shine sai Allah ya kawo haƙƙin iyaye don annabi ya ce ka gaya maɗan da yake saba ma iyayensa ya aikata duk abin da ya so komin da ya komin kirki komin kafa masira wurin nari zai koma wuta ne ko ka aikata alheri ko kai me in dai kana saba ma iyayenka to ƙarshen ka za ka je ka fada mutum Allah kiyaye mu to shine yace Allah ya hukunta haka kada ku yi bauta ma kowa sai ga Allah wa bil walidayni iyaye kuma ku kyautata musu isanin kyautatawa bi an yabur tabur tabaruhuma kuma ku sun musu biyayya su ba bauta ake musu ba biyayya ne ake musu su iyaye Allah ka taimake mu Mhm. to ya ci- ya- a cikin hukunci da 25 da zai shi ne ya so mana in ma ya bulo ganna inda karki bara a hadu ma idan ɗayansu ya isa shi girma gare ka wato ko uwa ko uba ko kuma dukansu Allah ya raya su shi ne Allah ya ce auki da ma ko dukansu suka yi tsawon kwana uwa da uba suna kai tsawon kwana to fala ta kullahu ma ukun karka yadda ka ce musu kaito karka ce musu kaito kamar sun sun maka wani abu kai tsawa ko ka ka- kai kunkuni kada ka yi haka don annabi ya ce idan mutum ya waye gari akwai uwansa da ubansa ko akwai ubansa uwansa ta mutu ko akwai uwansa ubansa ya mutu ya ce to in in mutum ya waye gari in sun yadda da shi Allah ya yadda da shi in kuma sun yi fushi da shi Allah ya fushi da shi in uwa ne ma ta ta yadda da shi Allah ya yarda da shi in uba ne ma ya yarda da shi Allah ya yarda da shi in ya yi fushi da shi Allah ya fushi da shi saboda haka annabi ke ce ka gaya ma ɗan da yake saba mai ya sai komai to shine wani ce annabi ko sun zalunce su ya ce ko sun zalunce shi uwa da uba ba su zalunce sa amma ko sun zalunce shi kamar kana da dukiya ya ɗebi dukiya ka kawai a hakkin ganinmu shi ne kamar ya bata maka rai ko to ko haka ne ya ɗebi dukiyanka ya kashe shi ne kamar kace ya zalimce ki na ko to ko haka an kai fushi Allah zai kona ka ko uwa ko uba balle su taimaka ka yi ka zama ‘yan uwanka ka ki kana da shi to nan ma ka saba musu don abin da zai bata musu rai kai Allah kiyaye mu to kana gaya musu kai to wala dan haro ma kada ka musu tsawa kada ka yadda ka musu tsawa wa qul lahum aka gaya musu kaulan karima fadi mai mutunci mai laushi jamilan mai kyau haka zaka zauna da su Allah ya taimake mu amin wahafin lahu ma ku shimfiɗa musu jana zulli fuka-fukin walakanci alin jani baka zulli walakanci eh shi ne alin jani baka zali wato ka walakanta kanka gunsu min rahamata ka ji tausayinsu lilkati ai lirkatika alaima don tausayinka kansu wa ka ce rabi ubangiji na irhamu ma ka tausaya musu kamar rabbayani kamar yadda suka rene ni sagira ina karami wani ya ce malami ni ina da uwa da uba sun tsufa har ya kai ma abin da suke mini da shi nake musu wato in su yi bayan gida in ɗauka to su yi bawali in dauka in wanke musu kasan tsufa ya tsufa ko sai ya ce annabi ko na biya annabi ya ce ko ɗaya daga cikin ɗari ba ka biya ba kai lokacin da kake ɗaukar najisan sunan ba a son ka ba ne har kana toshe hanci to kai lokacin da gyatumanka a jikinka da za ka bi bayan gida kai bawali amma wankewa tana yi data yi tana jin daɗi ne ba za ta ba ko ɗoyin ba ta ji ba ta ɗaukar abu ne wanda ka mutu abin kyama to saboda haka annabi ya ce baka biya ba kai da iyaye a biyu su kawai rabukun ubangijinku alam bikum shi ya fi saninku shi ya sani min ilmarin bili ko ka ɓoye bayayya ma iyayenka ko ka saba mutu Allah ya san zuciyanka in ta kunu salihina idan kun zama mutane masu kirki masu biyayya don Allah ma iyayenku fa ina shi Allah ya zama kana ya zama lil awabi magabina ga masu koma ga Allah da huran mai gafa limasa da domin abin da ya faru minhun nasu fi haƙƙin walidin haƙƙin iyaye min ba jirgin ko kai rige-rige magana ka ce kai to ni amin kaza Allah ya sani wa musulamin wa musula yalmiruna hukukan su ya'ya ba su ɓoye biyayya sabawa hukukan sai Allah ya sani abin tsoro akwai wani sabon annabi ana ce alkamatu da shi da uwansa umarsa ya mutu uwansa ta tsufa sai ajali ya kama shi a zamanin annabi sallallahu kuma mutum ne mai kirki da ibada da taimako da kuma yanayi da aka ga ajali ya kama sai ana ce masa ya ce la ilaha illallah sai ya kasa faɗa sai aka je aka gaya manzon Allah cewa ga alkamatu ajali ya sauka masa amma an ce faɗi kalmar shahada biya kasa sai ya ce la haula wala quwwata sai a yaki su sayyiduna ali su zai su lakana masa kalmar shahada suka je suka yi suka yi kalmar shahada bai iya ansa ba sai annabi da haula la quwwata an rinjaye mu a kayan algama sai annabi ya ce ko yana da uwa da uba ko uwa ko uba sai aka ce eh uwansa tana nan tsohuwa ne amma bai da uba sai annabi ya ce ku je ku ci ku je ku ce uwan algama ta zo ko kuma in ba dan ba za ta yi ba ta zauna dan zo kaji mai ladabi shi kenan sai aka ce aka je aka gaya mata ta ce rai na fansa ne na ran annabi wane ne dan je sai ta ɗauki ɗan sandanta tana tokarawa a ta zogon annabi sai ce uwan alkama ta ce me kika sani alkama ya ce alkama na san shi na kwanan sallah yana ini azumi yana taimakon mutane da dukiyarsa ya ce ba wannan na tambaye ki ba me ke tsakanin ku da shi tsakaninmu da shi ni ina fushi da shi da haula wala kowace ya ce saboda mai ya ce yana fifita matansa kaina saboda haka ina fushi da shi ni kam ya ce to allaji ya ce kungi fushin uwan alkama shi ya sa alkama ya kasa kalmar shahada ya ce to ki yafe masa ya ce annabi ni ba zan yafe masa ya ce za ki yafe masa ba ce eh sai annabi ya ce to ku ɗebo itace mu hura a kona alkama sai ta ce a gabana annabi a kona ɗan a kona ɗana a gabana ai ba zan iya ba ya ce to ki yafe masa in ba ka bautar da zai shi shiga ya shi wannan ta shi ta ce ina sai da ruwa ma Allah a cikin samarsa ina kuma sai da masa kai annabi na gafarta ma a ragama sai annabi ya ce ta kuje kada ko kada kunyanmu ne ko tana tsoro mu sai sun sa ali suka je suna zuwa daga yana daga waje sai ka ce yana ce la'ila la'ila illallah muhammadu rasulai shi ke nan sai suka zura ba annabi to kuma a wani lokacin sai ya mutu to sai annabi ya yi wa mutane wanda ya ce to kun gani hushin uwan alkama shi ya tsaya alkamar san kalmar shahada to saboda karka ce kana kaza kaza kaza mutum ya kiyaye fushin iyayensa Allah kiyaye mu to shi kenan sai ya mutu nan mu kwana nan ko صدق الله العظيم wato sallah in in mutum ya kasa sallah a tsaye zai yi a zaune a zaunen ma kuma a jin- ji- in zai iya ya jingina da wani abu in zai iya ya ci kansa in ba zai iya ba zai jingina da wani abu to idan ya zamana sallah ba zai iya zaune ba sai ya kwanci kansa na yam- na kudu yana kallon gabas kamar mu a nan In ba- idan ba zai iya yin haka ba sai ya yi sallah a- a a gingire kansa yana yamma kafarsa yana gabas yana garin gabas to amma idan a zaunen ba dai iya sujjada da ruku'u ba sai sai ya yi iman nuni kawai Allah ya sani don a ta yiwu a zaunen akwai wasu gabobinta da Allah ya rike to sai ya yi koyi yana da hankali amma sai ya yi iman nuni wato yawa yana sai ya yi sujjada ruku haka ya yi sujjada ya yi ƙasa haka ya yi ba sai ya kai goshinsa ba idan mijinta ya rasu ba ta al'ada to dama um, idda daban ta kaba daban wato dukkan mace in ta kaba ne da yarinya da tsohuwa da kowa wata hudu da kwana goma ta yi al'ada ko ba ta yin al'ada a wajen shika ne a wajen shika shi ne in an sake mace in tana jini sai ta yi jini uku ko da jinin yana bai zuwa sai shekara ne kamar mu- yadda masu sharhin muktasa suka ce ko da jinin sai ya shekara biyar ta zo su daya to in dai ya zo sai ta sake shekara biyar sai ta shekara sha biyar shi ne idanta amma wajen ta kaba duk wata hudu ne da kwana goma Allah ya taimake mu An- Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi Allah ya ba shi hali Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya shirya da mu Allah ya gafarta mana mu kanmu Allah ya gafarta ma jama'anmu Allah ya gafarta ma yayayenmu Allah ya gafarta wa matayenmu Allah ya gafarta wa makwabtanmu duk jama'an da suka zo nan Allah ya gafarta mana da albarka alƙur'ani لا لو لا لا لا هو لك لا تأخذه سنة ولا نوم. وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون شيء من إلا هو. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye gidajen mu Allah kiyaye jama'an mu Allah kiyaye mana kasan mu bala'o'in da suke amfuwa na cutan kurola da ake fari da bala'in da yake amfuwa na kashe-kashen jama'a da kama jama'a da ɓoye su Allah sauke annan bala'i babban ne Allah ka ɗaga shi Allah ka yi tausayin mu Allah ka sa ya tsaya gun da aka yi shi masu yin Allah ka shirye su Allah ka shirye su don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ألم نشرع لك صدرك ورفعنا لك ذكرك فإنه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Allah mana lulfi Allah biya bukatunmu Allah sauka wani bukatunmu abinda muke nema Allah ba mu abinda muke tsoro Allah kiyaye mu ya'yan musulmai da suke neman ilimi na addini da na zamani da sun sanarwoyi na rayuwa Allah sauƙi musu Allah haɗa kanmu na albarka annabi sallallahu alaihi Allah ya ba mu da wahala Allah ya ba mu da wuya a duniya da lahira na albarka annabi sallallahu alaihi na zanna fi خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح من كل أمر سلام يتأمل Allah luk Allah ka albarkacin Allah ka sa mana albarka a wannan zama namu Allah abinda muke nema duk Allah ka ba mu albarka abinda duk Allah ka ba mu Allah ka masa albarka Allah ka aiko mana da albarka a ƙasanmu Allah ka turo albarka a garinmu Allah ka turo albarka an goyinmu Allah ka turo mana albarka a gidajenmu Allah sa albarka a hannayenmu Allah ka sa mu zama masu albarka don albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam don albarkan alqur'ani Allahumma anta malta nabi wa ikawjatu fa ajibna kama atana zal jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin وإياك نستعين إهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله